مولانا محمد الفاتح الخاتمي وعلى آله وصحبه حق قدره وامجداره العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر فلتدافي بنظرة تأتي لنا بالزفر
أقول shehu ya ce a ƙulun na faɗa wai ni zo haya'in alhali ni ko ma'abocin kunya ne wa zillatin da kuma ƙasƙanci wala budda min shakawa amma duk da haka ba makawa da yin kai kuka da shakawa ta ga manzo Allah wa qalbi ahu alam zuciyata kuma ɗan uwan raɗaɗi ne a halin da nake ciki ala ya rasulallahi abinda nake faɗa ko kenan ina cewa na'am ya manzo Allah abdun mugaffalun ni bawa ne abin gafalantarwa ta waro ne tahammala da auzaran ya ɗauko ma'ana manya-manyan zunubai wa gairaka lam yarum da ya ɗauko zunuban salam yaron bai nufi ga raka wannan ka ba gurin ka ya kawo don anan ne za a wanke shi a kan kar zunuban ya zama babu gashi ya zo haramin annabi zai gaisuwa kenan ya shiga madina na'am
falam yati abdun bil jara'im ce babu wani bawa bai taba zuwa ba da laifuffuka da zanabai za'iran maqamaka misli makamin nan naka izo yana mai ziyara misali misali na tun da ake ba taba wani mai zanabin da izo nan da zanabin da na zo maka da shi ba fil quruni cikin karnoni wa fil umam da cikin al'ummatai duka ni ne na zo da abin da ba wanda ya zo da shi na zanabai saboda tawaru'u ne na al'adar bayan Allah Mm.
Allahu akbar shi ko zunuban da za a zo da su masoyi ya je ziyara da shi gurin ma'aikin Allah to duk zunuban da ya je da su ga soyayya ga ziyara ai sun zama sun zama babu Mm, tana manzo Allah ya goge su
wa qad shaba qarni hakika kahona yayi yayi fari yayi sa'ara kai ne da kaho ma'ana kai na yayi fari da furfura wahawa zal'aibu za'idun amma shi ko mai kan nan shi ne ni ya zama to abocin aibu ne kuma za'idun yana mai ƙarayin aibu ga kuma kan ba sauran makin gashi
fama a sawal isyana kai al'ajabin munin sabo na mai yin sabo wa shaibu fil limam ga kuma furfura tana cikin lullubewa ga kayansa ga baki ɗayansa ya zama fari kuma yana ƙara zunubi kai wannan mai sabo abin ya isa ban mamaki daidai tawaru ne
wa ma a sawal asi yace wa ba a sawa al'asi al'ajabin mafi munin mai sabo masunan muna aman amma kuma ga shi yana sabo amma masunan abin tsarewa abin kiyayewa ne daga Allah muna aman kuma abin zuba wa ni'ima daga Allah kai wannan abin ya isa ban mamaki ga manya-manyan zunubai ana aikatawa na sabo kuma ga shi Allah ya tsare shi kuma yana ta zuba man ni'ima Mhm, me ya janyo haka ne
yuqarifu nau'an min zunubin yana kamfata daga nau'i nau'i nau'i na daga manya-manyan zunubai walau lamam kai ko 'yan ƙananan zunuban ma bai bari ba manyan da ƙananan kowanne kamfata yake yake aikatawa
falau tahmilul ayyamu da kwanuka na duniya za ta ɗauki mal abdu hamilun abin da wannan bawa barhama yake ɗauke da shi na daga laifuffuka la azlamatil arja'u bizambi da wato sasannin duniya da kwanuka duka ta yi da ta yi duhu da sauran zunubi wazzulam da kuma dufai na laifuffukan saboda yawan laifi na tawaru ne
fa ya rabbi dama bayan Allah muna magana ba ai ba sa yarda da kansu ko ya ubangiji Allah faghfirli ka gafara gare ni wata hadifu adaman yuhibbu allazi ahbabtahu yace ka shiryatar da zuciyar nan na wannan da yake son wanda kake so shine eh, mustafar umam abin zaɓin al'ummatai shine annabi muhammadu sallallahu din mai son annabi Allah ka shirya zuciyarsa duk mai san annabi Allah gafarta zanubansa haka shewa yake nufi
wata hadibihi aznasa halkika ka kuma shiryatar da jinsi jinsi na halitta ka da shi wannan mai saban shine ne bar amanya warfa an bihi rayatal ka islami ɗaukaka tutar nan ta musulunci biyi da shi wal taksira sannan sanam ka karya kuma gumaka da shi a daina bautar wannan Allah Allah ya dada ɗaukaka tauhidi da ni wa zidhu min al ilmi sharifi ka ƙara wa shehu daga ilimi wanda yake maɗaukaki ilmin nafi'i wa qibbihi lada al mustafa ka tsayar da shi nan wajen abin zaben Allah kar ya matsa ina nan tare da annabi Allah ka bar mu da annabi ke
yulqi salam ila al mustafa ya jefa kurangarsa kullum zuwa abin zabi duk inda ya tashi ya taka wajen annabi zai shi sallallahu alaihi kuranga hawi tsani annabi kawai wasallam kullum ya zama yana tare da manzon Allah
salamun ala dhaka rasul muhammadin gaisuwa ya tabbata a bisa wancan ka babban bawa mai suna Muhammadu salamun ala daha gaisuwa ya tabbata a bisa ɗaha salamun ala qusam salamun gaisuwa kuma ya tabbata a bisa kusanmu taron alheri shi ne annabi muhammadu sallallahu ana rubuta wannan ba- baitin ma'ana ko a tofa a yara a ruwa bakwai bakwai a sha fahimta ake samu ko mutum zai gabatar da wani abu eh, eh, shi ka iso? ko a tofa a bakwai hannu ko mutum zai gabatar da wani abu ko makala ko wani taro haka shafa haka ba ba inda inda amma dai ana wa yara sosai a samu fahimta da karatu mai albarka kuma idan mutum ya zo zaman makaranta wani littafi za ka ga ko a mutasar da kyau ƙuƙudin jimal ko kuma a alfiya kayan karatu na gaban malam ka rubuta yadda za a fara ka buɗe ka karanta ka rike wannan baitin kafin a fara karatu a mas- a mazaunin karatu salamu ala zakar rasuli muhammadin salamu ala daha salamu ala kusam salamu kafa bakwai sannan a buɗe ba na ka ba ma na kowa ma karatu zai shige ka akwai ban mamaki ƙwarin salamu ala zakar rasuli muhammadin salamu ala daha salamu ala ala qusam kusam
salamun ala al mahi dalali gaisuwa ya tabbata a bisa mai shafe bace-bace shine annabin mu Muhammadu mubashiran mai bushara da aljanna ga masu bin Allah salamun ala al hadi gaisuwa ya tabbata a bisa mai shiryatar da bayi bihi tuskabu diyam da shine ake shayar da mamako na ruwayen rahama ga halittar Allah salamun ala nuril amini gaisuwa ya tabbata a bisa wato ainihin nuril amini haske wanda yake amintacce na Allah shine annabi Muhammadu wa innani hakika ni in ya takhissu madihal mustafa dahara li qisam na riƙe rabonawa mutukar zamani shine yabo na ga annabi muhammadu rabona kenan Mm.
rabonmu kenan allah ya ƙara tabbatar mana da shi Amin. salamun ala al ma'muni gaisuwa ya tabbata a bisa mamunu ahmada mai suna ahmadu mai nasiri taimako na salamun ala al mahmudi gaisuwa ya tabbata a bisa Mahmud abin yabo na Allah abin yabon bayin Allah wan naru tazdarim wuta kuma ta soyayya da shauki tana ta bula tana ta daɗa tashi tana ci a cikin zuciyata salama muhibbin gaisuwa na masoyi muqsirin mai taƙaitawa laysa amilan misdaƙi da awa hubbihil muntaka wanda bai zama yana mai gaskiyar ainihin aiki da da'awar soyayyarsa na abin zaɓin muntakal umam umam abin zaɓin al'ummatai duka shi aka zaɓa shi ne zaɓin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi to kullum ina da'awar soyayyarsa da shauƙinsa to amma magana ta ba ta gaskata abin da nake tawaru'u ne dai Eh, yana tawaru'u ne Mm.
salama muhibbin gaisuwa ya tabbata na masoyi shadda anhu mazaruhu da maziyartarsa ya wahalta gare shi tafiya madina fasara yuhayyi abdalan nas bil da ya kalam zama tafiya ta gagara ice sai ya zamanto ya haɗu yana gaisuwa yana mika gaisuwa ga mafificin mutane bil kalam da alƙalami yana ta rubuta baitoci da gaishe-gaishe ga manzo Allah salamun alaihi gaisuwa ya tabbata gare shi min khadimin mutayyamin daga hadimi wanda yake abin bautarwa da soyayyar manzo Allah alal jawi ina can a sararin sama fi taiha a rubba cikin sararin haske wato samaniyan nan na ƙasashen aroba wa sittajam da ƙasashen nan na sintajan wajen farisa kenan muna saman na gaida manzon Allah
salamun alaihi min barisa gaisuwa ya tabbata ga manzon Allah daga baris na saukan na barisa wa qad ala lada mursaliyal Hakika, aibuna alal ya kuma ɗaukaka a bisa matafiya mahaya masu komowa a bisa ƙoƙon gurmin tsakiyar soyayya ina ta miƙo gaisuwa ga manzala بطائرة حولي نصارى وإنني لدى ضيبة الغراء وكم لي بها وكم سلام من الله الجليل جلاله على المصطفى يرنو إلى العبد يبتسم يبشره الباري بمنه ويرتدي على العبد مختار البريات لم يلوم فصرت على ما قد زنيت مفضلا حبيب رسول الله في موكب الخدم فصرت بذا أدوي المقامات طائرا إلى هدرة كل الهجاب بحنقصا فقدت بها نفسي وفقدي متى بدا جمال جلال سير الكل كالعدم فصرت بها أحيا مدى الدار خالدا خلصت من الأسواء والشر والسقم به وإليه فيه أنه تصرفي مرادي مراد الهك والعبد كالكلام فطورا لدى بيت الإله وتارة لدى المصطفى المعمود والقلب مضطرب وطورا لدى هور الزنان وتارة أخوض مع الأقوام والكل قد أدم هناك تساوى من يريد منافئي ومن رام ضري لست أخشى ولم ألم على أحمد المختار من عند ربه صلاة وتسليم بها ترفع النقم صلاة وتسليم مدى الدار شاكرا لنعماء مولى شكره الدار ينختم سلام عليه صلاة الله ثم سلامه وشكري وتسليمي ومدحي له نعم عليه صلاة الله ثم سلامه أتقبلني يا مصطفى الكون النعم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني العمى والضعف والعكم والصمم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الفقر والجهل والوهم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر الدين والشؤم والقمم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر البغل والخلس والبرم عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر البغي والمكر والتهم عليه صلاة الله ثم سلامه وتحفظ أولادي وتفيهم نقم عليه صلاة الله ثم سلامه تسير أمصاري كنار على ألم عليه صلاة الله ثم سلامه تحول صبي ما ابتغوه من النعم عليه صلاة الله ثم سلامه فلا مسنار من دراني ومن علم عليه صلاة الله ثم سلامه أروم لديني ما أروم وقد ألم عليه صلاة الله ثم سلامه لدى المغرب الأقصى أحييك يا بطام عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها أنسا لدى القبر والرمم إلى بلدي أوبا وتوبا لخالقي وأستغفر المولى جميع الذي علم عليه صلاة الكرام وصحبه صلاة وتسليم لك القدر والديم بطائرة حولي نصارى shehu ya ce ina jirgi a kuma gefe na da nasara duka sun cika a jirgin Eh, ina cikin jirgin amma ina ta abin na hulɗata da manzon Allah wa innani la daibatul garra hakika ni kuwa ina dan ga ɗaiba wacce take mai haske madina wa kam li biha wa kam habariya ce da yawa li sauka gare ni ya tabbata a ɗaiba wa kam da yawa li ya tabbata sauka biya ga madina ina can dina na taso zan je dai madina ne yauwa ina cikin nasara na bar sintijan na ta ta farisa na ta ina nasara duk a cikin jirgi za ka shehu kaɗai ne baki ma Eh, kawai yana tafiya ne kawai na za a sauka shi dai madina zai tafi duk wata tashar da za a sauka ta jirgi kawai tafiyarsa kawai zuwa madina ne wajen annabi Mm, ina ta yaban annabi kuma da karka zaci wannan tafiya ce kawai yana cewa kam libiya wa kam
salamun min Allahil Shehu jalili jalaluhu ya ce gaisuwa ya tabbata daga Ubangiji Allah wannan da girman sai ya ɗaukaka.
alal mustafa A bisa abin zaɓin Allah shi ne annabinmu Muhammad.
yarnu ilal abdi yabtasim Shi ko yana ga makaji ba, zuwa ba wannan nasu barama ya tasim. Yana ta murmushi. Ina ta yaban annabi da rubutawa a jirgi kawai can gwayen. Juya ga annabi yana kallona. Yana taimu murmushi. ka gani ru'yatin iyaniya jaharan na ga manzon Allah a cikin jirgi Eh, haka abin yake dama ƙorai kuwa na ƙara na mutum
yubashshiruhul bari bimadhi ubangiji magagin halitta ya ne wa manzon Allah bushara da yabona yana mai jin daɗi yana murmushi yana kallo na wa yartadi alal abdi yana yarda a bisa wannan bawa in ya mukhtarul bariyati shi ne fa'ilin muhtarul bariyati abin zaɓin halitta talikai shi ne annabi muhammadu yartari yana yarda alal abdi a bisa bawa in ya lam yalum babu yana zargi gare shi salim alim sumul tsakanin annabi da shehu
فصرت على ما قد زنيت مفضلا fasirtu sai na zamanto mufaddalan abun fifitawa cikin halitta tare da bisa abin da na lasa na zunuban nan da na gaya mako ba mun faɗa ba saboda samun yardar annabi da حبيب bisharar رسول da Allah iyo annabi da yabo na annabi yake jin daɗi sai na zama mufaddalan abun fifitawa alama kajjanaitu a bisa abin da na lasa na aikata na zunuban nan ba su cutar da ni ba ba su takatar da ni ba dama an gafarta su
حبيب رسول الله في موكب الخدم na zamanto halin kasancewa ta masoyi ne na manzon Allah a cikin taron nan na hadimansa ni a cikin hadiman ma ni masoyi ne ni na musamman ne
فصرت بذا أطوي المقامات sai na zamanto ina naɗa mukamai biza da wannan abin da na samu na mukami na kusanci da manzon Allah طائرا إلى حضرة ina tashi in yi fi zuwa hadarar da كل الحجاب بحنقصة dukkanin wani hijabi ya wargaje ya fashe ya rushe biha sau shi ne hadara Allah kawai ba wahala
فقدت بها a نفسي nan ne na rasa raina na rasa kaina وفقدي متى بدا جمال جلال faƙadi rashi na kuwa yana tabbata ne mata bala jamal ko da yaushe kyawun nan جلال na jalala na Allah ya bayyana سير الكل كالعدم sai ya mayar da kowa da kowa kamar babu مم.
kawai idan jamala na hadarar Allah ta bayyana kowa da kowa kal adam wannan babu kawai ba kowa sai Allah na'am
فصرت بها أحياء sai na zamanto ina mai rayuwa biya da ita مدى الدهر خالدا mutukar zamani ina nan a raya khalidan abin dawamawa rayuwa خلصت من الأسواء na kubuta daga barin munane munane ba ni babu duk wani aiki na muni والشر ba ni ba sharri duk sharrin mai sharri in yayi sai dai wa kansa والسقم babu ciwo da wahala gare ni ina nan garau Allah kai mana haka آه. bihi da albarkacin manzo Allah wa ilaihi izuwa bihi da shi wa ilaihi izuwa gare shi ne fihi anhu tasarrufi tasarrufi tasarrufi na bihi da manzo gare shi ilaihi kuma izuwa gunsa ne komai nawa da manzon Allah ne
muradi muradul haqqi muradi na kuma muradin Allah ne wal abdu kal qalam bawa kuma kama alƙalami ne sai yadda aka yi da shi haka arufan Allah suke ba ruwan mutum da wani zaɓi ba ruwan mutum da wani ra'ayi ai abu kaza nake so ya aka yi ban samu kaza a'a in dai an san Allah da gaske to kawai yadda Allah ya yi ake yi wal abdu kal qalam imam al-junayd yana cewa ana qalamun wal iqtidaru asabi'u ni alƙalami ne ƙudura Allah ne ‘yan yatsun, ‘yan yatsu ba su suke sarrafa alƙalami ba, yanzu alƙalami ne ko kai rubutu da su ‘yan ko ka daba duk alƙalami ya zai yi, to haka a harfan Allah suke da Allah. Shi sa za ka ga da wuya a ce ga wani abu ya zo ya bugi zuciyarsu sun shiga wani damuwa, a su sun san me yin. In samu ne sun san mai bayarwa, in hana ne sun san mai hanawar ko?
Gaske.
Eh, Muradi. مراد الحق مم.
والعبد كالقلم نعم wa tsauran lada huril jinani na tafi ina can a madina wani yayin sai ga ni nan kwaram a wajen mata yan aljanna akhudu ma'al aqwami ina kuzawa cikin wato manya-manyan bayan allah muna ziyara wal kullu qad udim kowa da kowannen mu ya rasa kansa kaga taba fulata ne ko to Allah ka duba ka gane shi ya rasa kansa ai ina nufin ziyarar da ya ketara shiga baki a wajen matan annabi ne sallallahu alaihi ya tsaya yana gaisuwa gare su kawai gashi kawai a gurin matan aljanna Eh, duk aljanna akwai matan da suka yi matan annabi daraja ne to gashi ya zo yana ziyartar su wajen waye zo wajen matan aljanna Mhm.
fa tsauran lada baitil ilahi wani lokacin kuma ti sai in dawo maka ina dawafi sai ka ganni wani yayin a ɗakin Allah wa taratan ladal mustafa al mahmud wani yayin kuma ina nan ina ina wajen Mustapha abin yabon Allah wal qalbu mudtarim zuciya dai yana abin raurawar da shi cikin shauƙi ga manzo Allah hunaka tasawa man yuridu manafi'i sai Allah ya ba mutum falalar dadewa dadewa a Makka ko a Madina zai samu wannan falalar zai san cewar wani abu ne na Allah lokaci shekaru masu yawa ka gani mutanen Madina har gobe suna da karamci ko yanzu da asuba za ta fito ka tafi masa- ka tafi masallaci yanzu za ka ga masu dattijai masu kuɗi da manya-manyan motoci ana ɗaukan mutane a hanya haram haram Eh, fi sabilillah udhul fi sabilillah kyauta to akwai lokacin da muka zauna saboda shauƙi a madina lokacin da za ka je tasha ma ka shiga mota tafiya zuwa Madi- maka kuɗin kaɗan ne daga madina kuma mafi yawa akan samu motoci kyauta su ɗaya mutum kawai zuwa maka muna zaune a maka Hmm? abubuwan sun cancanya yanzu ka gani amma na cin na cin na da na zauna a madina ai na zama ɗan ƙasa a can Eh, mun zauna sosai muka gama aikin maka bayan mun yi kwana wajen 27 muka gama aikin maka muka fara ziyarar madina kwanan mu goma sha ɗaya muka tafi muka yi aikin maka muka gama muka dawo maka aka zauna ba jirgi aka ce to shi kenan yanzu wanda suke so su zauna a nan maka za ga- za a yi kiransu a nan bayan an samu jirgi wanda kuma suke so su je madina daga can ma za a ɗebe jama'a mu kuma muka tafi madina ko a madina muka zauna daga wannan rana sai da aka kun 47 ba a nemi kowa ba muka zama 'yan ƙasa mu da wasu ka san a madina ba za ka samu damuwa ba amma kana maka sai hankali ya tashi kamar ka bi ta jidda ka taho najeriya a ƙasa amma da muka koma madina mu dai muna da yawa muka je muka je madina muka zauna kwanan mu 20 bayan gama aikin hajji sai da muka kwana 47 har da wasu mutanen mu bare bari daga maiduguri har wani ma ya yi auren ya auri balarabiya ni ne ne walici ma ba abin da ba a yi ba to wannan zaman nan za ka gane daɗin da shehu yake ji muna nan sai kawai ba hau mota da asuba sai maka mu je mu dawo mu je mu daɗa ziyara mai umra ya kuma yi a kuma dawowa a kwana biyu uku a dawo a komo madina a madina a je dama gurin ma'aiki kullum ana ta duk wata mazaru a shekarar na rubuta mazaru ɗaibata ɗaiba ko akwai littafi mazaru ɗaibata ɗaiba duk wata maziyarta a madina na je ta na rubuta ta kuma da rijiyoyin nan duka duk rijiyoyi da na ma'aikin Allah har gurin da aka tari manzon Allah a tsala albat har yau yana nan dai an kange an fashi an zuba yayi ba a so a gane in ka shiga yana nan har yau da sahun ma'aiki an mun shiga mun shiga mun shiga mun sha rijiyoyin rijiyoyin nan kakab ba wace ban sha ba ba wace ban waka muka tafi badar muka je bi'ir ruham tana nan muka samu duk wannan zaman na zama cikakken ɗan ƙasa na madina amma dama ƙasar buce shi sa Allah ya ba da dama yan uwa kowa ya je madina Allah ya kowa Allah ya kai shi je Allah kai mutum ya gaje madina a je madina a yi ziyara a ga abubuwa sosai wajen da annabi ma ya sauka da shigo wasa na hijira yana sauka a kuba har yau ɗakin na nan inda yake da rufin da komai ta abin da aka canja masa yana nan daki da ɗan rumfa haka a ciki ina manzan Allah aka sauke shi a nan nan ya zauna kwana hudu ko aka aka yi gina a nan gurin ya zauna amma da dare maza Allah ya fito zai yi alwala ba ruwa sai suka yi baza suka tafi aje a kawo ruwa inda ya tsauna ɗin a bakin ƙofar ɗakin annabi alaihi salatu wasalam ya sa kafa yadda kenan sai ruwa ya balle shine annabi ko da suka zo sun taho sun ji ruwa yana kuka yana fitowa bawo har gobe yana nan yana zuba ruwan an je an je uba to za a ga wajen amma ba duka saboda gurin ba ina cikin gefe can haka ba kasafai suke bari a gane gurin ba amma na ga shekarun nan an buɗe ana ta yi har ma bin salman ya ce tunda mutane sun gane wajen shiga kawai ake a fito to dole a bada kuɗi a dinga karɓar kuɗi ana shiga duk riyal goma riyal ishirin na ce ko riyal ɗari ne ku bayar ku shiga wajen nan za ka je ka ga gurin da manzon Allah ya zauna ga shi nan kowa ya gani mun ji ya yi ba sau da duk zuwa sai mun ji ga ruwan kuma hayo yana bulbula yana zuba yana kewaye gonar kuma yana fita yana shiga guraren da aka kaji ruwa malam yana fita tun daga inna annabi yadda ke gum Allah ya ƙara annabi da amin amin Allah ya ƙara kai na'am hunaka tasawa man yuridu manafi'i a cananka ne wanda yake nufin amfanar da ni Wa man rama durri.
da mai nufin cutar da ni tasawa suke yin daidai duka babu komai saboda daɗin albarkan madina wa man rama durri Wanda- na'am lastu akhsha wa lam alum ban zama ina jin tsoro ba na cutar mai cuta koko in ya cuce ni ban zama ana jiyar da ni raɗaɗin cutar tasa ba salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah ala ahmad al muqtari tabbata a bisa Ahmadu abin zaɓin Allah min indi rabbih salatin kuma da taslimin daga wajen Ubangijinsa biha turfa'u niqam albarkacinta ne salatin nan da taslimi ake ɗaukake mana wato walhalu da azabu daga barinmu salatun wa taslimun salati da taslimi na Allah madad dahri shakiran lina ama a maulan su tabbata ga manzan Allah matuƙar zamani halin kasancewa ta kuma na mai godiya ga nemomin nan na Ubangiji Allah dai gare mu.
shukuruhu darayan hatim Shukuru godiya ta Allah ko matuƙar zamani yan hatim yana lallaita lallai ne a godewa Allah kuma lallai ne a yabi manzan Allah.
alaihi salatullahi Latin Allah ita tabbata ga manzan Allah.
thumma salamuhu Sannan gaisuwarsa.
wa shukuri da godiya ta wa taslimi da kuma gaisuwa ta wa madhi da yabona duka Lahu.
lahu ga manzan Allah wayannan shukuru da taslimu da madahin na tabbatar da su ga manzan Allah ni kuma ni'am ni'imomi ne gare ni alaihi salatullahi latin Allah ya tabbata ga manzan Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa ataqbaluni ya mustafa alkauni shin yalla ka karɓe ni ya abin zaɓin kasantattu ka ko karɓe shi ka karɓe mu mu ma an na'am abin da nake so amsa ya rasulallah shine ka ce na'am i na karɓe ka alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma sannan salamuhu gaisuwarsa taqini al'ama sala albarkacin salatin nan ta zama tana tsare na makanta wa du'ufa da rauni na Wa- jiki wal uqma da kuma wa ciwo ciwo jiki la- rashin lafiya kullakullan damuwa was samam da kuma wato kurmantaka duka a kawar da su daga bari na alaihi salatullahi albarkacin salatin mu ga manzo Allah salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa taqini sharra al-faqri albarkacin salatin nan tana tsare ni sharrin nan na talauci wal jahli da jahilci wal waham da kuma wahami gigicewa cikin harkoki wahamu kenan ga fagaru ga wahamu ga jalo a ji abin nan mutum gaskiya
Allah wannan mugayen lalura ne fagaru jahalu wahamu kuma ka san tawaru'u da shehu ya gaya mana abubuwan da suka ɗauki hurufu na, na, na kisira suka yi tawaru'u da Allah ya zubo wusula sai faƙaru don jin, jin kai da girman kai da neman sai shi ina tashi sai ya zo faƙaru da ya mazo maimakon ya ɗauki sira sai ya ɗau fata shi babba ne faƙaru aka ce to an baka fata amma ba mai son ka in dai baka yi tawaru ba ba za ka samu soyayya ba ba za ka samu ɗaukaka ba dukkanin wanda kaga Allah ya ɗaga shi ya yi tawaru ga Allah ne wadata zo ka ɗauna ka ana zuwa gina sai ya ɗau sadiƙa sa ba shau ya ga mana rukul adabi ba wa harakatul hafar fihin na rasat ko harakatul kasar fihin na rasat sai wadata sai ta zo sai tawaru sai ta ɗauki wasa liƙasa gina shi kenan gina tunda ta ɗauki ta tawaru sai Allah ya ɗora mata soyayya kowa yana son gina wadata akwai wanda baya son wadata inda shi da Allah ya daga hannu in kuma da shi a wani gari a sanar dan aje a ziyarce amma faƙaru faƙaru fa Ka gani? ana cewa faƙaru ba ka da shi baka ajiye ba baka ba wani ajiya ba mai baka ba shi da shi wanda naka ba shi da shi kai ma kanka ba ka da shi yau kai da kai da barawo shawarar ku ɗaya fakaru kenan Allah ka kiyaye mu. to kaga haka haka in ka duba ka shiga cikin luga da kalmomi masu ma'anoni ka gane ka ɗauka sai ka ga an samu kowane tawaru ake nema a komai a kwantar da kai a yi tawaru karka ji kai komai ne yayin da zuciyarka ta fara jiya maka kai wani ne to za a faɗi amma a zuciyarka Allah shi ya sani mai tawaru'un ka ɗauka ba kowa ba ne kai Allah da annabi ka sa gaba kana son bayan Allah kuma kowa ya fi ka to ka ga yadda Allah zai sa al'ummar annabi su so ka in ka dawo ka ce shehu ya gada misalta mana da fari abin da ake cewa fari shine jadabu fari ba ruwa ba wuta ba ba gari ba gona ba fari kenan da aka ce kai fari ɗauki wasali sai ce shi jadabu su manya ne fata'a yalwa kaka komai raba-raba komai ya samu shine haisbu zo ka ɗauki naka kai kuma sai zo sai da wasali haisbu haisbu ya tawaro kowa so yake a ce ai gari ya normal an samu kaka to saboda haka tawaro kenan to kaga anan shehu yana neman tsari da waɗannan da suka zaɓi wasu la sama Allah ka tsere min sharar fakari wal jali wal waham yanzu inda mai wahami ko kun kai ku ɗari kuke hira inda mai wahami ɗaya a ciki duk sai ya matsa ku a kai kai kaza kai kai kai wahami kenan kafin wani ma ya magana wani ya manci abin da zai faɗa mai wahami ya ya matsa ku in karatu aka zo aka zauna da mai wahami ba mai fahimta saboda saboda hayaniya mai nutsuwa ake so a samu
alaihi salatullah Satin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa taqini ya sharra daini albarkacin salatin nan ta tsare ni sharrin nan na bashi wa shu'umi da shi'umci wal gumam da kuma faƙin bakan ciki duka ta tsare Mm, sharrin bashi shi'umci na hisanci kenan da bakan ciki abin da zai kawo damuwa a shiga rikicin damuwa Allah duka tsare albarkacin salatin mu ga manzo Allah. an san dai bashi ba daɗi an san kuma wato shi'umci ma ba daɗi haka kuma wato ah, shi'umi wal gumam goma baci ɓace-ɓacen rai da baƙin ciki to duka albarkar salata da ta tsare mu daga wannan Allah ka tsare mu
alaihi salatullah salatin Allah duk ba nan ana rike da adadin duka ko salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwar san mutum ya rike wannan yayi wannan adadin ba shi ba ma ba ɗan da zai haifa ba jikokinsa ma ba za su shiga matsala ba alhamdulillah mutum ya karanta da safa ƙara wal jahil wal waham dinnan da kuma ta gini sharar daina wa shirma wal gumam duka mutum ya da ko yanzu a rayuwar da ake ciki mutum ya dinga yi mutum ya ɗauka a yi in aka yi adadin babban mutum ya so sai ya dinga samu yana yi ko da sati sati ne mutum yana yi ko kuma ya ɗauka kullum ya ɗari da sha ɗaya an dai faɗa duka salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa taqini ya sharra al bukhli salatin nan albarkacinta ta tsare ni sharrin nan na rowa wal hirsi da kwaɗayi wal baram da gajiyawa wajen kawo hujja duk ta ko'ina ba ta maka kana da ban dubu ɗari nan ko ban hujja kaza baron mu kenan Allah ka tsare mu Eh, sharrin kuma ne hirsu kwaɗayi da sharrin bukuli kana da shi kai rowa Allah kakka sami rowa amin kuma ba mu da shi Allah kakka sami kwaɗayi amin shi ne nake ta faɗa kullum an ce kacici kacici da mai rowa da mai kwaɗayi wa ya fi laifi mai kwaɗayi tashi bana mai kwaɗayi Eh, shi mai kwaɗayi fa bai da shi amma rigima yake da mai shi sai an bashi kuma ya ta zagin mutane ba a bashi ba wa ce kai kwaɗayin na wani shi kuma laifin mai rowa bai baro amma ba ruwansa da na wani nasa ne kaga dai tun da dai tun da dai bai yi- kalin annabi ya kyauta ba ya yi laifi Eh, amma wanda bai da shi ko mai mai- mai kwaɗayi fa in ya samu ba fa ba an kaga mai kwaɗayi kama bashin nan ba ɗayar mai rowan ne dan ya samu ba zai yi fa Eh, na alaihi salatullah zatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa taqini ya sharra al baghi albarkacin salatin nan ta zama tana tsare mu sharrin nan na zalunci wal makri da makirci makaru wat tuham da tuhuma akan wani mugun hali ko wani mugun laifi Allah ka kabari a mana tuhuma Eh, sharrin kuma azalimi da zalima duk inda sake ubangiji ka tsare mu daga sharrin zalunci kada a zalunce mu kada mu yi zalunci amin shi
sharrin bagai kenan na'am wa- wa- wal menene wal makri da sharrin makaru wat tuham da tuhuma kan mu tuhumi koma kada a tuhume mu ka je kana kana ta babbar riga ka kana ta ta- kana ta harka ka can ku ashe ana tuhuma ka da wani mummunan abu subhanallah ba daɗi ko kuma kai kana wani mugun aiki da Allah ya hana kuma kana fitowa fili ba ka nuna kana wannan aikin a ɓoye kake yi mutane kuma sun gano ka don duk abin da kake yi sai an sani in dai ka ji shiru a kan mutum ba a ce wani abu ba to baya yi ne Allahu akbar shi ne hajiya take ce mana duk abin da za ku yi kun san sa don duk abin da bawa zai yi ko da zai haka ƙasa ta bakwai ya je ya ɓuya ya yi ya dawo ya fito sama ya shiga gaba da harkokinsa ko ba wanda ya gan shi hajiya ta ce to wallahi mutane na nan na biye da shi sai sun gano shi sai an gano me kake shi sa bawan Allah masoya manzo Allah tun farko a rayuwa mutum ya zaba abin da zai zama mai alkhairi mai gyara addini mai mutunci wanda ba za a ce abu kaza kake baka ji kunya ba za a dinga tuhumar ka da abu kaza ba Allah ka tsare mu da sharrin tuhuma na alaihi salatullahi zatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa wa tahfazu auladi albarkacin salatin nan ta zama tana tsare ƴaƴaye na na ruhi da na jiki wa takfihimu niqam tana kuma ijan- ije musu da tunkuɗan musu dukkanin azabu da wahalhalu na rayuwa alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa tusayyiru amtari kanarin wannan salatin albarkacinta tana sanya garuruwanmu da biranenmu su zama maɗaukaka kanarin ala kamar- alam kamar wuta akan alami kan dutse can sama kowa ya hango kasan mu cikin nema da ɗaukaka Hmm. alaihi salatullahi latin Allah ya tabbata ga manzo Allah Thumma amma da salamuhu.
nafa, kaga shehu bai ce fat sayyiru misri ba fa da yace amsari garuruwan birane na ba kawai haka kawai farke ne garuruwan da almajiransa duk ga mu Hmm.
Eh, Kano ta zama wata misrun ce kanarin ala alam Mm.
duk garin da ake da almajirin shehu ko ɗaya ne a garin to wannan addu'a ta shafi garin Hmm. alhamdulillah Mm, mun gode shehu alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa تخول صحابي ما ابتغوه من النعم tana miƙawa da sauƙaƙawa bawa sahabbai na abin da yadda suka so shi suke neman sa minan ni'am na daga ni'imomi albarkacin wannan salati عليه صلاة الله Latin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
ثم سلامه sannan gaisuwarsa.
فلا مس نار من Kada دراني wuta ta shafi wanne ya sanni lahira alkiyama. Mm-mm.
ومن علم Da wanne kuma ya sanni, dan wanne ya sanni da rani ya sanni. Shi na dara- dirayan nan shi ne irin wanda ya sanni na san shi nake da hulɗa da shi. Akwai kuma alimu ya sanni ma ta iya yiwa ba ban san shi ba. Eh, ta iya yiwa ma ba- bayan haihuwarsa bayan mun shige ma aka haife shi amma ko ya sanni kuma yana so na. soyayya wacce take haɗe da so- sani wanda yake haɗe da soyayya ko hoton shehu ne ka gani a gidanku kana sansa ka san shehu ibrahim ai amma baka gan shi ba baka yi hulla da shi ba to alim ne ka ka haye sai dai a dai soyayya Yes.
saboda albarkacin salatin sa ga Sallallahu alaihi manzo Allah wasallam.
Allah. abin kuma ne da aka ce daga hazara annabi ake yi to fa sai fa imani Eh, an gama an haye
عليه صلاة الله idan wani ya ce kaji kaji eh an ji kai kanka ji ba kai ba ka cikin dara ba ka daga cin alim yawwa uban uban wuta ma ya ci kama cewa ya ce man dara fala masanaro من دراني mun ومن yadda mun imani الحمد لله kuma wanda bai imani ba dan Allah kada ya yi ya je can Eh, fala masanaro man darani wa man alim
عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah.
ثم سلامه kaga ba shafa yi wanne yake cikin tijaniya ba kowanne ya zo waje na ya tarbiya ya san a'a wannan wata falala ce aka ballo ta daga kogin manzon Allah صلى الله عليه وسلم. subhanallah duk wanne ya yarda Allah ɗaya ne annabi Muhammadu ɗaya ne kuma ya tsaya iso bawan Allah nan ya san shi kawai an gama Mm.
kai rawa naman kana jaka shi ba Mm.
alaihi salatullahi latin Allah ita tabbata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa arumu lidini ma arumu ina neman abin da nake nema ga addini na Allah kaɗai shi ya san me nake neman wa wannan addini na musulunci wa qad ulim na ɗaukaka wa kada haƙiƙa ulim an yi sani ma'ana bina'i majahuli ne cewa ne ina nema wa addini ci gaba musulunci ai ulim an sani kowa ya sani Mm.
Eh, rayuwa kakab ba a zauna ba saboda ɗaukaka addini kakab a yawo kai kawo kawai aka tsaya saboda a shigar da bayin Allah a jawo wa annabi jama'a a tara wa ma'aikin Allah da addini shine mabiya aikin shehu kenan har ya koma ga Allah Hmm.
alaihi salatullahi salatin Allah ita bata ga manzo Allah thumma salamuhu sannan gaisuwarsa ladal maghribil aqsa uhayyika ya Ina qusam gaishe ka ya kusamu taron alheri ladal magrib a ƙasa daga can magrib wanne yake mafi nisa can wajen Morocco kenan Mm.
ya gewayo ziyarar ga shehu radiyallahu ina ta ko gaisuwa gare ka alaihi salatullahi latin Allah ita tabbata gare ka thumma Ina salamuhu gaisuwarsa analu biha unsan Mm, samu albarkacin salatin nan zama ina samun ɗaya bakewa ladal qabri a kabari na in zama ina tare da manzo Allah war rimam da yayin rididdigewa a kabari in za a rididdigen Eh, ma'ana za a ce ana kabari a ƙarshen tunanin mahajubi ko za a ce sai a ji an rike an rididdige to ko na rididdigen ma in dai ina tare da manzo Allah ɗaya bakewa ta tana nan Allahu akbar ila baladi auban ga shi almajiran shehu hadiman sa nawa ana ta tono su a kabari Mm, nawa aka yi wani bawan Allah ma da baya rabo da gilas a idansa bayan shekara wajen ishirin da nawa kaga dai da za a zo abin nan mutum za a cire gilas za a cire duk kayan ko da aka zo aka tono kabarin za a yi aiki a hanya a- a kaba- ba, aka aka fito da shi da sabon gilas garo hadimin shehu ibrahim ne kada kawai Allah mun gode alhamdulillah Eh, ba sa- ba sa lalacewa a kabari alhamdulillah kuma kowa ya san wannan duk garuruwa almajiran shehu ai ana gani ana budewa a kabarinsu a fito da su a gani ko ko ina ne makabartar da almajiran shehu suke nan ruwa zai balla a shiga a fitar gagawa wani abu zai zo ya faru na kabari nawa aka yi a nan kano ba adadi garuruwa na masoya nawa aka yi mu kanmu gawawaki nawa muka fitar a gyara a mayar alhamdulillah Mm, kaga wannan sai godiya alhamdulillah alama ce ta lahira garo kenan Mhm.
ila baladi auban na yi tafiya ina mai komawa zuwa gari na kaulaha wa tauban li khaliqi ina mai tuba ga mahalicci na Allah wa astaghfiru al maula jami' allazi alim ina neman gafarar mahalicci Allah dukkanin abin da na kasance na sani da wanda ma ban sani ba da na aikata
salatun wa taslimun Salati da taslimi na Allah Alaihi.
tabbata ga manzo Allah ma al alil kirami tare da alayensa masu girma Wa sabihi.
da sahabbansa lakal qadri Allah ya ta zubo salatan nan da tasalimi kamar kwararan nan na ruwa na sama wadiyam ko kamar mamakon ruwa da bakin ƙwarya Allah ya ta zubowa gare su radiyallahu anhum harfun nun nuni
نعم مصطفى الأكوان ليس يمين وحق تجلي الذات وهو يمين وقد جاءنا بالذكر ينصف كل ما أتى قبله فالكردنال يمين كذا شيخه باب المدلل يفتري إلها سوى الباري وكيف يكون غبي جهول قاصد غير منصف يكذب داه الهاشم ويحين وهل أخبر الهادي بغير حقيقة مدى قول سحر والحديث شجون سبيل سلام في اتباع محمد رسول كريم مقتفى وأمين له اسمة والغير يحظه تارة وطورا يصيب ما لديه يقين خوارقه كالشهب والقطر والحصى إمام نذير كامل ومصون ومن بايع المحمود فهو مبيع لربي فهذا كالحبيب يمين وحيث رماهم قد رماهم بكفه إلهي فهل تغني هناك حصون محمد عبد الله سيد خلقه فلا باء ضرا للأمين بنون فقد كان مبعوثا وآدم زينة نبي لكل الأنبياء ومبين لما أنزل الباري أتانا مبينا فصيح نصوه مشق ومعين جواد شجاع لين متواضع حليم رحيم ذو صفا ومتين كريم عفيف زاحد متمسك بأروة دين استفيهد قلول يصدقه فيما أتاه جحابز أتيكم وفاروق لزين شعون وعثمان ذو النورين وصف سيدي علي أبو السبنين فهو مكين وطلحة صاد والزبير سعيده فذا الدار عن شبه الرجال دليل ونذل لأوف قد تسامى إلى الأولى ونذل جراه للقرون أمين كذا أهل بدر قبل أهد وخندق وفتح فكل بالمديه قمين فيا رب حبلي بالعمين وثابه حياتي على دين العمين عدين وتولي أموري واكفني كل ماكر ويضي مرادي خالقي ويعين يقوي يقيني لا أرى نفع غيره ولا ضره أبدا لديه يصون على المنحمنا كل بد ومختم صلاة بها يهزي الإدى ويهين تذكرته والجسم يومي بكوله وقلبي لدى لها الحبيب رحين فما لذ عيشي في سوى عهد طيبة بها شخص خير العالمين دفين فقبر بها ساد القبور جميعها وساد الذي فيه وقر عيون تذكرته أغنى أذبت مفخما ينادي إلهي بالكتاب يدين تذكرت وضحا أدخل الجهل شمس نوره عظيم عظيم الخلق وهو يلين تذكرت أرفا أحزل المسك باصما بصدم كبرق لا تراه يكون تذكرت جودا أحزل الوبل ظله فكل جواد إن دقاها دليل تذكرته ما كان فزا ولم يكن غليظا ويلفيه البغاة يهون ولم يكن صحابا ودام موقرا أفو عن الزلة واوا وتين عليه صلاة الله اسم سلام وعال وصاب مستحن